fitratul bahiyya
fitratul bahiyya ya zo cikin littafin durratul bahiyya lu'lu'i mai yadda yake mai kayatarwa fi jawabi su'ali a ba da amsa daga wata tambaya amma kafara musulman daga wanda ya dangana musulmi ga kafirci kamar magana da ta gabata abinda nassinsa ma tabayyin yasirin filafi amma fa da za mu kawo mun dan sauya wasu gurara akwai sauyi kaɗan a lafazin lam yadri hada al-qail min idara ma qala a shi mai cewa musulmi ya kafarta bai san girman abin da ya faɗa ba lam yantabi lima yalzamu bai faɗa ka ba ga abin da ya lizumce masa wabali a? daga musiba wa min al-wabali na daga musiba qad warada hakika ya zo idza qala shasu li shasi idan wani mutum ya ce da wani mutum ya kafiru kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhum hakika ɗayansu ya zama kafiri bayan da za a ce kafiri ba a samu kafiri a wajen ba thumma ta'ajjaba minhu sannan yi mamaki daga gare shi kayfa yatajarra'u a tuma ta'ajjab minhu sannan kai mai jin wannan bayanin kai mamaki daga gare shi kai fa yata darau kaka ke karfin rai akan kafirta musulmi lima zikira da abin da aka ambata haka annahu yuridu qasr al-islam kamar yana so ya takaita musulunci ga kansa annahu laysa li muhammad cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da al'umma wadda za ta samu tsira don shi kadai ne zai tsira na'am wa gai- wa gai- wa- wa gayyara a gairahu in ba shi ba wa gaira man wafaqahu in ba wanda ya dace da shi ba ko a ce gairuhu wa gairu man wafaqahu an bi lugga da tafi karfi kenan ko alama kala dangane da yadda shi ya faɗa na'am wa- wala ta walaita hukuta bar kawai ta'ala ina ma a ce ya isinanci da faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala taqulu liman alqa ilaykum Kan ku ce ga wanda ya muku sallama irin ta musulunci ku ce ba mummuni ba ne.
wa qad tahar- wa qad taharrasta al-ummah Ta harrazatil ummatu. Hakika al'umma ta kiyaye tun da can da a yanzu min takfir al-muslimin daga kafirta musulmi.
hazaru Sun tsawatar daga sakin baki a ciki, saɓar da buka a cikin wannan. Mahama amkan in dai zai yi, in dai zai yi kuka yadda ka ce musulmi ya kafirta. Ba kai ba cewa musulmi ya kafirta.
qala hujjatul Hujjatul Islam al-Ghazali ya faɗa bagi an yamila ilayhi almuhassilu abinda mai tabbatar da ilimi ya kamata a ce ya karkata gare shi shine kiyaye daga kafirta musulmi matakar dai akwai hanyar da za a bar kafirtawa bayan nasti ba hatar dima'i domin halatta jinin mutum da dukiyo daga wanda ke sallah ka ce mutumin da yake sallah ai jininsa ya halatta domin ka ce ya kafirta ma'ana ka ce a zubar masa da jini eh, dukiyarsa a ɗauka a kai baitul mali Eh, daga wanda suke sallah zuwa alƙibla inda kake duban ka'aba kake duban inda ka'aba kake kake sa- take kake sallah shi ma nan yake duba amma haka kawai ka ce ya kafarta ma'ana ka ce azub da jininsa dukiyarsa a kai baitul mali wanda yake sun bayyana da faɗin la ilaha illallah haɗa kuskure ne babba وهذا في ترك الكا- في ترك الكافر في fil hayati ay kuskura kale kafiri a wannan rayuwa أهون ya fi sauki daga ai kuskure a cikin zubar da cikin kaho daga jinin musulmi gwamma a kyale kafiri ba a taɓa shi ba da a ce an zub da gwargwadon abin da zai cika kaho na jinin musulmi
قال صاحب الخلاصة halas mai littafin halas ya faɗa alhanafi wanda yake bin masabar abu hanifa وكذا haka nan mai littafin hizaratul sugura karamar taska minhum shi ma hanafi ne إذا كان للمسلم وجوه idan an samu dalilai daga wanda yake musulmi da za ta wajabta a ce an kafirta shi وجه واحد an samu dalili hanyoyi tara wanda kowanne a ciki aka bi za a ce ya kafirta amma sai aka samu hanya ɗaya tak wadda in an bi ta ba zai kafirta ba
فعلى المفتي to wa- wajibi ne akan mai ba da fatuwa to ya karkata zuwa wannan fuskar guda ɗaya da ba za ta ba da damar a ce ya kafurta ba a kyale wancan fusakun tara da suke nuna kowanne a ciki yake nuna ai ya kafurta Na'am.
وقال صاحب التحقيقات wahabiya mai littafin da ake kira ta hakikatu wahabiya ya ce الرد على a cikin rabe bisa zahiriyawa الظاهر nasar hanafiya to hanafiyawa sun bayyana في آه ammati kutubi a cikin mafi yau baki ɗaya fi littattafansu babi alfadil kufuri a cikin babin lafuzan da mai faɗarsu za a ce ya kafirta kul muqaddimati allati ta'arafu war a a muƙaddamar da suka tsara ajiye ta a farkon babin nan da aka ambata alama hasiluhu sun bayyana abin da hasilinsa inna kalamal muslimin maganar musulmi idza kana lahu wujuhun adida idan ya zama yana da mafita da yawa yana da mafitai da yawa qala ba'dhum Ah, wasu suka ce walau balaga adduha an- ko da gida ya fi safin ya kai dubu mafitan ya kai dubu tuka fi rubu da kowanne a cikin fuska duk fuska ɗaya da aka ɗauka daga safin nan dubu zai sa a yi hukunci da cewa ya kafirta wujuhun wahidun amma kuma ya zama akwai fuska ɗaya da in an bi wannan fuskar ba za a ce ya kafirta ba قال المفتي kamin da ya bi aka mai ba da fatuwa ya ɗau magana bisa fuskar da ba zai kafirta shi da shi ba sai a ƙyale fusakun dubu a ɗau ɗayan nan dan dai ka a ce an kafirta walau kana bai da ko da yana nesa قالوا suka ce ya su hanafiyawa ولا ترجيها duka sautul wujuhi wal adillati ba rinjayarwa da yawan fusako ko dalilai Wannan shine tsarin Hanafiyawa.
lahum fi hadha al makami hilafu wanda ba san sabanin su ba ga su hanafiyawa a wannan matsayin نعم qad sarraha ulama unar maliki ya to hakika malamanmu malikawa sun bayyana da wannan qalu yayin da suka ce qala wanda ya ce, mustahabbu wai giya an so a shata la yuhkamu bi kufrihi ba za a kunci da cewa ya kafirta ba ko da ita zahirin magana ai ya yi itirari ga Allah Allah ya faɗa cewa ba daidai ba ne a sha giya ba a son shan giya نعم inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al-adawata wal baghra fil hamri wal maisir wa yusud wa yusuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa antum muntahun na'am li ihtimali annahu To amma malaman malikawa suka ce ka a ce ya kafurta nufusu don ya ce ai giya a baso ce don kayu abin da yake nufi zukatan wasu takan so giya wanda kuwa akwai zukatan wanda suke son giya ko wa qalu Wa- ah, suka ce inna al-wuru'a la yuhkamu bi alwala shakki fin riddati ba ta ɓaci in aka yi kokwantan an yi ridda ko ba a yi ba ma qawlin bi budlanihi bi bishirki shakki bin nagiri amma kuma tare da cewa su malikawan sun ce idan mutum yana kokonto wani abu da zai yake warware alwala ya afu daga gare shi ko bai afu ba to sai ya hukunci da cewa alwalarsa ta ɓaci na'am gai riha in ba ita ridda ba amma in ridda ce suka ce wannan ka a ce ka a ce alwalar ta ɓaci وقد قيل لمالك hakika an ce da imam malik لا يكفر أهل آي كفر أهل الأعراف ayyuka faru ahlul ahwa'i a dangana ma'abuta bin son zuciya kamar mu'tazilawa da hawarijawa da kadariyawa da shi'awa zuwa cewa su kafirai ne فقال sai ya ce ومن الكفر a ai sun gudo ne daga kafirci فقال سئل تقيا تقيا Taqiyuddin as-Sulki, an tambayi Taqiyuddin as-Sulki, Allah ya ji kansa, gulatul mubtadi'at daga hukuncin kafirta masu zurfafawa daga ma'abuta bid'a فقال sai ya ce إعلم أيها السائل ya ka sani ya kai mai tambaya أن كل من خا- من من خاف من الله عز وجل a cewa duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala لا استعظم القول to zai ga girman magana a game da kafirci من يقول لا إله ga إلا duk ya الله ce wanda duk ya ce la ilaha محمد رسول illallah muhammadu rasulullah kafiri ne الله. إذ التكفير domin kafirtawa lamari ne mai ban tsoro عظيم الخلق mai girman matsayi لأن من كفر domin wanda ya هذا kafirta mutum فكأنه kamar ya ba da labari ne cewa ƙarshen wannan mutumin ya- a lahira zai dawwama a wuta أبد الآبدين har abada وأنه في الدنيا cewa kuma shi a nan duniya ya halatta a kashe shi مباه الدم walmali ya kama ya halatta a ɗau dukiyarsa لا يمكن من ya yi makanu ba za a ba shi dama ba ya auri musulma ولا تجري alaihi a kamun musulmi da cewa kuce kuce musulmi ba za su gudana a kansa ba لا في حياته ko a rayuwarsa ko bayan wafatinsa والهدف في ترك ألف ai كافر kuskure a ce an kyale kafiri dubu أهون من الأخرى Ya fi في sauki daga a ce an yi kuskure a cikin zub da gwargwadon abin da zai cika kaho daga jinin musulmi mutum wanda yake musulmi في الحديث ya zo a hadisi لا لأن يحد la an yi hudi al'imamu wallahi a ce sarki ya yi kuskure a wajen yafewa wanda ya cancanci a rike shi ko wanda ya cancanci a kashe shi a ce sarki ya kyale to haka din ahabbu ila Allah ya fi soyayya zuwa ga Allah min an yi hudu a cikin kuma daga a ce sarki ya yi kuskure a cikin yin azaba ga wanda bai cancanci a yi masa azabar ba amma bai kiyar hukumar duk ta kafi shi yasa ba sauran a ce za a yi kunci da kafirci la liman sarraha bil kufr illa illa akwai al- akwai alhamza da abi alifi illa liman sarraha bil kufr sai ko ga wanda ya bayyana a fili da cewa shi kafiri ne wa tarahu dinan dinan ya zaɓe shi ya zaɓi kafirci a matsayin addini waje hada shahadata duk gyara ne ya yi musu shaidan nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa harja min dinin islam jumla ya fita daga addinin musulunci gaba daya inta wannan ya kare an ciro ne daga littafin iqazul wasna na sayyidi muhammad sunusi yan wato in azuma suna farkar da wanda yake gengede a cikin wajabcin yin aiki da hadisi da qur'ani ya zafi da sinan da kasirin aziz ustadi juz'i na shida sara salatu mi'a wa tis'atu wa sab'ina safi na ɗari uku da saba'in da tara abinda nafsinsa wa qala umar ibn umar ibn al ya ce la tuzan wala tazunnan bi kalimatin tuzannan bi kalimatin harajan min ayyukal mu'mini illa hayra musulmi kakka yadda ka zaci wani abu daban da duk wata magana da ta fito daga ɗan uwanka musulmi sai alheri ka zata masa alheri matuƙar dai za ka samu mafi- maɗauka gare ta alheri ya zo da a cikin tafsirin ibnu kasirin an kafa da abdullah umara allah ya ƙara yadda a gare su ya ce na ganin sallallahu alaihi wasallam yana dawafi da ka'aba yana cewa ma ya baki wannan gini sarkinki ya kai inda ya kai ƙamshinki yana tashi ya kai inda ya kai yadda ƙamshinki yake tashi ya kai inda ya kai ba zama ki bi al'azamin girman wannan gini al'azamin abu girman alfarmaki amma na rantse da ubangi da wanda rayuwar al- annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take ga ikonsa lahu hurmatul mu'min wallahi alfarman mu'mini ta fi girma wajen Allah minki minki daga wato azamu inda la ta'ala hurmatan minki mummini ya fi ki daukaka alfarma maluhu dukiyansa da jininsa wa anna zunna bihi illa hayra ko mu ce za mu zata masa wani abu in ba alheri ba mummini ka zata masa alheri koyaushe shine haƙƙinsa yayin ya fi daga a ce ka kula da wannan ya fi daga a ce kana duban alfarmar ka'aba ko ka je kana tawafi da ka'aba ka fara zatar wa ɗan uwanka mummuni alheri ka fara zatar wa ɗan uwanka mummuni alheri ta fara daga ibnu maza in hazal waje ibnu maza ne ya rawaito shi da wannan tsari da aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ina hana ku daga zace zace domin zato shine mafi ƙaryar magana ولا تجسسوا kan ku za ku ce sai kun bincike ولا kan ku ce za ku yi kwaɗayin duniya kan ku ce za ku yi junan ku hassada kan ku yi gaba da juna kan ku juya junan ku baya ku zamo bayan Allah 'yan uwa ku zamo 'yan uwa na junan ku wannan kuma hadisin Buhari ne ya ruwaito shi alhamdulillah Allah ya hore mana zama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحج بالحق ولا إلى